الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيوران الله دي أشرين دا بقوي جواتا ربيع الآخر هجرة دبو الآية دا بقوي wanda ya muwafaka da sha tara ga watan goma shekara 2025 miladiya ci gaba da karatu na alfiƙihul maliki a littafin matnul ashimawi ko matnul ashimawiya matnul ashimawiya a darasinmu na 23 to muna nan cikin babi na ƙarshe shine babi da yake bayani akan matsaloli na azumi bayani akan matsaloli na azumi a darasin da ya gabata an yi bayani a ƙarshe dangane da kafara da kuma nau'ukanta inda misali ake neman mutum ya yi kafara ya yi ramuwa kuma ya yi kafara to wannan shi kuma karatu da za a yi yau za a fara ne da bayanin abubuwan da suna ɓata azumi kuma suna wajabta ranko amma ba sa wajabta kafara idan suka faru to za ka rama yinin ne ba tare da kafara ba shine cewa ma wasala min gairil fami ilal halki min uzunin au anfin au nahwi zalika walau kana bakhuran fa alaihi alqada'u faqat mala yace wa ma wasala duk abinda ya sadu ya shiga ya kai ilal halki zuwa ga makoshi amma min gairil fami ba ta hanyar baki ba eh adatan dama in za a shigar da abu cikin ciki to ta baki ne to amma haba wai baki shi kaɗai ne wato mashigar abubuwa ga cikin ɗan adam ba akwai sauran almanafizu ko alhawas wanda su ma in wani abu ya shigo ta ɓangaren su to zai iya kaiwa zuwa ciki to sai ba da misali min uzunin kamar kunne kunne shi ma mazarta ce in abu ya shiga cikin kunne to yana iya shiga ya kai har zuwa cikin ciki har zuwa ga uwar hanzanya kamar baki eh kamar baki shi yasa in ƙwaro ya faɗa mata kunne ko ruwa ko wani abu to suna iya shiga har cikin ciki ba wai cikin kai za su tsaya ba shi kunne ya ya tafi ne har ya haɗe da ainihin wato ciki an gane? ba wai cikin kwan yayi ba to shi yasa au amfin ko hanci ko wani abu ya shiga ma cikin hanci to shi ma yana iya tafiya har ya zo cikin ciki har uwar hanzanya to shi yasa aka ce duk abin da ya biyo ta ɓangaren su ya wuce to shi ma hukunci ne hukuncin kamar wanda ya bi ta baki ne yadda baki yake magangara zuwa ga hanci su ma haka auna hawihi auna hawi zalika ko abin da ya kama da su kamar dubura misali ita ma haka abu na iya shiga ta dubura kuma ya shiga cikin uwar hanzanya haka gaban mace farjinta abu na iya shiga ta gaban ta shiga cikin war hanzanya ko idanu in abu ya shiga in kwaro ya shiga cikin idanunka to shi ma yana iya tafiya har kai cikin uwar hanzanya to duk waɗannan almanafiz ko alhawas duk abin da ya biyo ta nan ya kai ciki to azumi ya ɓaci hukunci ne hukuncin baki wanda shi shi ne oga daga cikinsu sai mala ya ce kai walau kana bahuran ko da hayaƙi ne na turare kamar a kunna turaren wuta a ɗaki a rufe sai wannan hayaƙin ya dinga shigan ma ta idanu ko ta kunne ko ta hanci har ka dinga jin abin nan ɗinsa ga makoshi to azumi ya kare shi kuma makoshi matsala ce duk abin da ya kawo makoshi to ya kai ciki saboda babu tazara tsakaninsu an gane eh babu tazara kamar abin da ya hau leɓinka ne to ya shiga baki to haka shi ma makoshi duk abin da ya riga ya kawo nan ya kai ga makokashi alhalq to shi kenan to shi yasa suka ce in hayaki ko irin sauran hayaki na itace da mata suke amfani da shi an gane ya shiga cikin bakinsu ko idanunsu har suka dinga jin alamunsa ga makogaro ga makoshi to shi ba azumi ya kare amma wannan suka ce banda wanda ba na hayaki ba don shi bai shiga sauran turarurruka irin su ambar irin su miski makamantansu su wannan ba sa shiga su cikin ciki su sai dai a ji ƙanshi kawai shi kuma wancan ya haɗa ƙanshin da hayaƙi abu biyu ne to ba wai dan ƙanshin yasa aka ɓata azumi ba a saboda wannan hayaƙin eh saboda tafiya yake yi shi hayaƙi tafiya yake yi misali in ka kunna wuta hayaƙi ya tashi to in ka kashe ta zaka daina ganin hayaƙin to ba wai hayaƙin ya mutu ba ya shige cikin wasu abubuwa mun gane ya shige cikin wasu abubuwa ne to shine mala ya ce fa alaihi alqada'u faqat in ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka ambata ya faru to azumi ya yi mi ya kare amma ba za a ce ita matan nan da take aikin hayaki ta yi ka fara batun da kila aikin abincinta ne da sauransu lalura ne shi kuma da hawa abinci ai lalura ne ko to shi yasa shari'a ta yi mata uzuri an ka ce ta rama kawai amma ba sai ta yi kafara ba tunda wutan da gangan ta kunna ta to sai ya zamo kenan inda ba don sassauci ba sai a ce ma ta kare azuminta da gangan an gane ba ma saboda ta yi ne don wata manufa ba don bata azumin ba don shirya abinci da sauransu to shi yasa aka ce azumin ya ɓaci sai ta yi sai ta rama amma babu kafara a kayi babu kafara a kai wa mithluhu yana daga cikin misalin wannan abin da aka ambata albalgamu majina almumkinu tsarhuhu wanda yana yiwa a tofar da shi amma mai azumi sai bai tofar ba sai ya haɗe shi ma hukuncin shi guda da wancan hayakin da aka ba da misali eh? shi ma gaga ya kare me ya kare azumi sai ya yi ranko amma ba raka fara ba majina ya kaku tattaro cikin baki ne sai ya haɗe to azuminsa ya ɓaci eh to wannan an ce ƙauli ne akwai wani ƙauli an ce ba ta ɓaci ba azumin ba ma'ana ba ta ɓata azumi ba tunda asalin ita majina kaga daga cikin shi ta fito to dan ya mai shi ta miyan kai tahsilu shay eh to shi ga ko ba ga ba wai daga wajensa ta fito ba kamar irin ruwa bane kaga ruwa daga wajen cikin sa ne ko to kaga shi da ba amma majina dama cikin jiki ne take ta zo ga baki sai ya abun nan to a wani kaulin a mazhaba aka ce azumi ne na da lafiya lo kuma shi ne mazance mu utamadi shi ake fatawa da shi cewa azumi bai ɓaci ba to amma shi malam kaga ya kawo wannan shi yasa mai muktasar kaga shi bai kawo wannan ba sai ishara cewa a majinan koda ya mayar da ita ba za ta ɓata azumi ba wa balgamin in amkana tsarhuhu mutlaqan koda yana da damar ya tofar da ita bai tofar ba ya haɗe to azumin sana lafiya lau tunda shi dama mai muktasar ya rubuta muktasar ne akan abin da ake fatawa da shi a mazhaba bai kawo abin da ba shi mazhaba take fatawa a kansa ba ko da akwai shi a mazhaba wasu sun faɗa to in dai ba shi ne abin fatawa ba bai kawo shi shi yasa a muqaddima ya ce mu bayyana lima bihil fatawa zan yi bayanin abin da ake fatawa a kansa a mazhaba to shi yasa so tari in wasu suka saba muktasar din sai a raunana ƙaulinsu saboda shi dama tun farko ga usulubin da ya faɗa na tsara littafinsa to saboda haka wannan magana da mala ya kawo tana da rauni wal ta majina kenan wal galibu da wanda ya yi rinjaye ko ya kai matuƙa minal madmadati daga kurkurar baki ya zo arwalla wajen kurkurar baki sai ya yi mubalaga har ruwa suka kubuce mai sun ka wuce kila ya cika bakin sosai da ruwa wajen motsar da su sai wani sashi na ruwan sun ka wuce sauran kuma ya tusuwa to azumi ya ɓaci tunda dama an faɗa mai azumi in ya zo alwala to kar ya yi mubalaga wajen kurkurar baki da shaƙa ruwa in kuma ya yi mubalaga bisa kuskure kuma suka zarce suka wuce to azumin shi ya ɓaci tun da dama tun tun farko an ce kar yi to me yasa yi eh saboda haka a hankali zai yi zai dan kurkura a hankali yayi taka tsantsan haka shi ma wajen shakawa yayi taka tsantsan kada ya ja ruwan da ƙarfi in ya ja ruwan da ƙarfi suka wuce azumi ya ɓaci sai yayi ranko amma ba zai yi kafara ba wasiwaki da wanda ya zo yana asawaki ko brush shi ma ya yi mubalaga ko har damshi-damshin wannan itaciyan ko wannan asawakin da yake amfani da shi ko wannan makilin sai ya wuce ga makoshi shi ba azumi ya kare tun da mai azumi ko da asawaki zai aka ce ya danyi a hankali a hankali an gane? a hankali a hankali sannu-sannu kada wani abu na abin nan brush ɗin ko na wannan itaciyar ta abin nan ta wuce gaba ƙoshi ta ɓata masa azumi amma in yayi abin ya tsaya iya bakinsa ya yi brush ɗinsa ko ya yi asawaki ɗinsa ya tsaya iya baki shikenan amma in ya ji wani abu a makogaro to an samu matsala an gane? an samu matsala in ya ji wani abu a makogaron shi nan ƙasa to an samu matsala azumin shi ya kare wa kullum ma wasala mala ya ce duk abin da ya sadu to wancan ta sama kenan to zai amfani da abin da ya shigo ta ƙasa shi kuma wa kullu duk abin da ma wasala ya sadu ilal ma'idati zuwa uwar hanzanya eh wanda duk abin da ka jefa to cike yake shiga abin da kasa ga baki ciki yayi da ita ake kira al-ma'idatu duk abin da kasa ga baki to can ne wurin zaman sa to duk abin da ya shiga cikin ta to fa ya bata azumi walau bil huqnati al-ma'iati koda ta hanyar na'ura ce da ake saka mutum magani a can da yake babu kayan aiki na zamani sosai da suna amfani da wasu na'urori mutum yana da matsala a ciki ko wani ciwo da yake samun hanji sai amfani da wannan na'ura a saka masa ita ta dubura ana saka masa magani to in yana azumi azumin shi ya ɓaci an gani saboda ita dubura tana da alaƙa da alma'ida wannan maganin da ake saka masa to yana tasiri ya kai zuwa ga wannan uwar hanzan yaɗin eh to shi yasa suka ce alhuqunatu alatu dawa'i yusabbu biha dawa'a an tariƙin duburi wata na'ura ce da ake amfani da ita don a sa magani amma ta baya wancan lokaci suna yin shi ne ga wanda yake da rashin lafiya a cikin cikinsa amma dai hanjinsa an gane ko kodarsa ko an tassa ko abin da ya kama da wannan to yanzu kuma da yake an samu ci gaba an samu wasu na'urori ma za ka gaba sai an yi amfani da wannan ba eh to amma ya yi mata kaidi ita na'urar ya ce alma'i'a eh wato in ya zamo maganin na ruwa-ruwa ne ba busasshe ba in busasshe ne an ce bai kai ga uwar hanzanya to ita ba ta bata azumi eh to daga wannan malamai suka diskar da duk wani abu da za a yi amfani da shi a samun mutum magani ko wani abu wanda zai iya tsaya madadin abinci da sai suka bashi hukuncin wannan don wannan shine al'asul shi magabata sun ga sani suka ce shi ma ya bata azumi eh kamar a samu mutum ruwa bai da lafiya azuminsa ya kare wasa masa na'ura abinci bai iya cin abinci ta baki shi ma azuminsa ya kare amma irin allura kaga da za a yi ta rashin lafiya malaria ko zazzabi to wannan ba ta kai ga uwar hanzanya an gane yau ita iyakanta saman jiki ba ta kaiwa ga uwar hanzanya to shi yasa malamai suka ce ita ba ta kare azumi sabanin ta cin abinci da sauransu da ita an yi ma'aita abincin bai kai uwar hanzanya ba to kuma wani ciwon zai karu su ma ruwan da ake sa maka su ma matsayin abinci ne saboda suna isa zuwa ga ma'ida na fatar an gane da shi yasa mutumin da bai cin abinci sai a sami ruwan kuma sai kaga ya dan samu dan dama dama to kaga ya ci abinci kenan eh to azumin sa ya kare azuminsa ya kare an gane? eh kuma ita ma mace ita kuma suna amfani da ita ga ta gabanta a wancan lokaci da ita wannan na'urar ta magani da ita ce wasu in sun zo kawai sai su ce allura amma dai hakikatan ba allura ake nufi da hukuna ba na'ura ce an gane? a shi bai ciki yankin ɗan kano kaga ai bayan dubura ne ake wanke waye ita kuma wannan magani ne ake sawa ita dubura hanya ce ana amfani da ita ne ba wai dubura ake sama magani ba ban san ko ka fahimta ba yanzu misali in ba ka da lahiya ka sha magani ina magani ya yi to ai ba baki ka sama ba baki ka sama magani don shi ba to ita ma kama haka ne yawwa ai shi a tarifin da suka yi baka ji na ambaci tarifin ba alatun alatun dawa'i yusabbu biha addawa'a an ɗariƙin duburi ana faɗa na ɗauka kuna jin larabci a ba ji ba fahimta ji ai akwai ma tana ji fahimta ne ba ta yi to shi ne saboda haka ita dubura kawai hanya ce kamar yadda in kana jin yunwa za ka ci abinci baki hanya ne ba nan abinci yake tsayi ba za ka sha ruwa ko baki mai hanya ne ba nan ruwan zai tsaya ba to ba shi yasa sun ka ambaci ma'ida din ba a ita ma'ida ɗin ba wai a dubura take ba tana cikin ciki ne waka za haka man akala duk wanda ya ci ba'a da shakkihi bayan kwankwantunsa filfajiri akan bayyana alfijir to shi ma azuminsa ya kare eh ma'ana ya ci gaba da cin sahur cin abincin sahur amma kuma yana shakka wai alfijir ya fito ko bai fito ba to wannan kwankwanton ya kare masa azumi ɗaura ka sai ya rama haka shi ma wanda ya buɗe baki yana shakka akan rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba to wannan kwankwanton shi ma ya kare masa azumi eh to laisa alaihi fuskokin nan guda biyar da aka ambata laisa alaihi fi jami'i zalika kullihi illa alqada'u ba abin da yake bisa wuyansa sai ranko ba ka fara kenan su waɗannan fuskoki guda biyar da ya ambata an gane yawwa banda ɗayansu wanda shi abin da ya kawo to ba shine mu'tamadi a mazhaba ba shine na haɗe majina shi zance mafi inganci bai kare azumi ba ba ta kare azumi ba majina eh ai an faɗa dole a to sai in zaka canza eh sai in zaka canza to kaga wal amru ilaika
akwai dai bukatar tunatarwa musamman ga mata eh dole a tunatar da su Mm. dole gas kuka ya bai da hayaki shi ai dan wani suraci ne da dan kauri haka amma bai da hayaki Mm. kamar irin na murhu haka da sauransu Mm. mafi yanzu in ba ƙauyuka ba ai an dan rage amfani da Mm. gawayi shi ma kaga bai da hayaki eh Hmm? ta ba kowanne hayaki ne ke abin nan ba ai sai in ya yawa dai galiba awo sai in ya yawa ne awo sai in ya yawa ne ya surmuke to ai sun faɗi dabidi ai suka ce in an ji shi a bakogon ba wai zallan hayakin ya kare azumi ba. kar kuwa karatu mummuna fahimta eh mai bayani tun a farko sai in an ji shi eh yawa kenan ko da hayakin ya yi yawa an shaƙa an yi amma ba a ji shi ba azumi na nan Mm, azumi na nan shi yasa ya ce ai abin da ya sadu ilal halki to wannan shi za ka riƙe Mm. wala yalzamuhu alqada'u ranko ba zai zama wajibi gare shi ba ya lizimce shi fi galibin gamarin jayi min zubabin daga ƙuda mai azumi ne ya zo yana hamma sai kuje ya zo ya fada ya wuce eh ya rinjaye shi kuma yayye ya fitar da shi bai wannan bai wuce shi kenan azuminsa yana nan lafiya lau Mm, to wannan shi kuma yana cikin abubuwan da ba ka fara ba ranku saboda azumin bai ɓaci ba eh ba ganganci ba ne tunda irin wannan yana faruwa Eh, ko wasu ƙwari waɗanda ba ƙuda ba Mm. ko kuma suka zo suka wuce ta hanci shi ma yayyayi ya toshi bai iya ba sai ya wuce to shi ma dai azumin yana nan Mm, ko ya shiga ta kunninsa shi ma bai iya kakkaɓo shi ba shi ma ya wuce shi ma dai duk azumin yana nan tun da rinjaya sai yi augo ba da ɗariƙin ko kuma mai azumi ya ci karo da ƙura ta hanya ya biyo kan hanya sai ya ga wasu na ta aikin ƙasa ƙura ta sulmuke to ko da ƙurar ta kai ga maƙogaronsa ba wani abu Mm. an gane tunda hanya ce ta biyo da shi kuma galibi ita ƙura ba ta kai ƙarfin hayaƙi ba ta kai ƙarfin hayaƙi ba da shi yasa aka bambanta ta da hayaƙi saɓanin inda hayaƙi ne to wannan kaga yana iya ɓata masa azumi Eh, an kunna hayaƙi sai ka zo ka faɗa ko an halba barkonon tsohuwa ciya gas shi ma ka shaƙa to duk wannan in ka ji shi a makogaro ya ɓata ba azumi a baya ta ƙura ba ta ɓata azumi malamai sun yi rangwame a kanta au da ƙiƙin ko mai aikin gari kamar mai niƙa yana eh, ta'ammuli da gari to shi ma garin ko da ya abin nan ɗinsa shi ma bai kare azumi au kaili gypsum ko mai auna ƙasa mai tonon ƙasa da ake gini da ita ko siminti irin ƙasar da ake tonowa a ƙona ta sai ta bayar da siminti da ana kiranta da aljibsu ko ƙasa da ake tonowa irin ta al- al- alkibritu da sauransu to shi sana'ar sa kenan wannan tonin yake to galibi wannan ƙasan kuma tana da ƙura sosai to sai zan yana tono ta yana aunawa yana zuwa yana sayarwa don ya samu abin da zai ci da ita ma wannan ƙurar ba ta kare masa azumi ta wannan ƙasan amma fa lisani'ihi ga wanda shi aikin shi ne Eh, ba hira ya zo yi wurin ba Eh, in fira ta kawo shi to shi in ya shaƙa azumin shi ya ɓaci shi bai da uzuri eh? Eh, amma shi tun da sana'a sace so, an an masa uzuri eh, wala fi hukunatin min ihlilin haka ko shigar da magani ta hanyar na'ura min ihlilin ta hanyar zakari shi ma bai kare azumi akwai allura da ake ta abin nan na'urar da ake sakawa a zakari sai- a zakari sai a sa magani ta hanyar zakarin kamar wanda yake da matsala ta almasana ah, wadda ke rike fitsari in fitsari ya taru to ita take rike shi to shi yasa in mutum ya samu matsalar ta to sai kaga an ce yana yoyon fitsari saboda ba ta iya rike fitsarin eh to can da in tana da matsala ko wasu abubuwa da suka yi kama da wannan kamar koda to suka yi amfani da wannan na'urar sai a saka masa magani ta zakarin nasa to ita ba ta kare azumi dalili suka ce saboda in maganin ya shigo cikin masana din yake tsayawa ba zai iya wucewa zuwa ga uwar hanzanya ba saɓanin dubura an gane? to shi ne saboda haka ita ba ta kai zuwa ga alma'ida Mm. to shi yasa malamai suka ce ita ba ta kare azumi saɓanin gaban mace wala fi duhunin wala fi duhuni ja'ifatin haka shi ma mai da aka shafa marauni na ja'ifa shi ma bai bai kare azumi shi ma can da in mutum ya samu rauni cikinsa ya fashe to akwai magani da ake sa masa wanda ya yi kama da mai ko wani mai da suke amfani da shi to akan akan shafa eh to kuma galibi kaga an shafa tun da ciki ne to man zai yana so har zuwa ga ita uwar hanzanya din eh to amma dai duka bai zai kare azumi ba saboda sun ce ba lalle ba ne ya kai yana iya ya kai yana iya yiwa ba zai kai ba to tun da magani ne shi ma an yi rangwame Mm, an yi rangwame shafa wannan man ko wannan magani da aka samu rauni na ciki a ciki shi ake kira ja'ifa Mm. to ya ce waya juzu yana halatta lissa'imi ga wanda yake azumi asiwa ku yi asawaki jami'a na harihi wato dukkanin yininsa mai azumi ya halatta ya yi asawaki kowane lokaci Mm. da akwai ƙauli mai cewa sai an yi zawali sai in rana ta yi zawali sannan zai zai yi asawaki amma irin da safe ko da rana kabla zawali ba zai yi ba kamar yadda mai ashalul masalik ya, ya ambaci wannan Mm. to amma dai zance mu utamadi kowane lokaci zai yi asawakinsa illa dai kawai ya yi takatsantsan kamar yadda aka yi bayani a baya Mm? wal madmadatu lil atashi ko wanda ya kurkura baki saboda kishirwa ta yi mai yawa baki ne ya bushe sai ya ɗan gunda ruwa saboda ya ɗan samu ɗan ni'ima Mm. shi ma in dai ba ya haɗa ba Eh? ba komai in dai gumɗa kawai ya yi tusuwa ba komai eh ko kuma wanda ya jiƙe ru- jikinsa da ruwan sanyi saboda zafi ya dame shi shi ma duk wannan ne bai bai tasiri ga azumi wal isbahi bil janaba ko kuma wanda ya waye gari da janaba shi ma azumin sa yana nan kawai wanka zai yi ba sharaɗin ɗaukar azumi ba ne sai in babu janaba wai sai in akwai tsalki to wannan shine wal hamilu wadda ke da ciki mace kenan idza khafat ala ma fi batniha in ta ji tsoron halakan shi zaka kaddara khafat ala ma fi batniha halakan in ta ji tsoron halaka akan abin da ke cikin cikinta na wannan jaririn to aftarat ta ci abinci ma'ana ta ajiye azumi sai bayan sallah sai ta rama walam tut'im kuma ba sai ta hada da ciyarwa ba kawai rankon zai za ta yi amma wa qadi haqiqa kila an fada a wani zancen a mazhaba tut'im an ce za ta hada da ciyar da miskini daya eh amma dai kauli ne mai rauni zance mu'tamadi shine ta yi azumin kadai an gane eh wannan shine mu'tamadi shine abin fatawa a mazhaba abaciya ta tarama kuma ta sake ciyarwa eh to wannan yana da rauni kamar da da dama daga cikin malamai sai tambihi akan akan wannan amma fa sun ce ba za ta ciyar ba dole sai inda wancan kaidi ba za ta ci ba sai da wancan kaidin shine na jin tsoron halaka ga abin da ke cikin cikinta ita ce ta ci gaba da azumin ko ta ɗauki azumin an gani yau amma in koda tana da ciki tana iya azumi lafiya lau to babu dalilin kuma ta mi ta aji azumi eh eh inda ya zan tana iya azumi in kuma ya za a tana iyawa amma da kyar ba tare da kuma abin da ke cikin cikin ya samu wata illa ba amma dai za ta sha wahala to shi kuma na an ba ta zaɓi za ta iya ajiyewa kuma za ta iya daurewa ta yi eh amma in ta ji tsoron samun matsalan ga ciki to shi wajibi ne ta aji azumi saboda kada a yi asarar rai eh to duka dai in ta aje za ta rama ne ba za ta ba tare da haɗa ciyarwa ba wannan shine zance wanda an hagamu a kansa akwai wani fatawa kuma daga abdullahi dan abbas abdullahi dan umar suna cewa za ta ciyar ba za ta yi azumi ba su an ruwaito suna wannan fatawan minas sahaba radiyallahu anhum to amma su shi al'imamu malik bai yi aiki da wannan magana ba duk da ya kawo asar din na shi abdullahi dan umar cikin almuwaɓa amma kuma bai fatawa da shi saboda ba shi ne mutanen madina suka zaba a matsayin abin da za a dinga aiki da shi ba tushe sa aka ruwaito yana cewa mai jin tsoron abin da ke cikin cikinta ta aji azumi kuma tarama tarama to wasu daga cikin almajiransa suka hada da cewa ta ciyar to amma an rinjaye su zancen su bai da ƙarfi haka wal murdi'u ita ma mai shayarwa iza khafat in ta ji tsoro ala waladiha akan dan da ke dan da take shayarwa ta ji tsoro in ta yi azumi to nono zai masa karanci ba zai samu isasshen nono yadda ya kamata ba walam tajid kuma bata samu man tasta'jiruhu lahu ba matar da za ta yi jinga da ita ta shayan mata da yaron an gani babu ta yi ta neman mata da makwabta da 'yan uwa wanda za ta yi jinga da shi za ta yi jinga da ita ta shayan mata da yaron ta tsawon wata ɗaya har a gama azumi saboda ita tana son ta yi azumi tallala babu ta samu ba aulam ya kabal ko zance na uku sharaɗi na uku lam ya ƙabal gairaha an samu wasu matan da za ta iya jinga da su amma ya ƙi karɓar nonon kowa sai na mahaifiyat duk wadda aka kawo ya ƙi karɓa duk wadda aka kawo ya ƙi karɓa duk wadda aka kawo ya ƙi karɓa to afdarat sai ta ajiye azumin saboda maslahan yaron hmm? kar ta je ta ce za ta yi azumi nono ya ƙare to rashin nonon nan kuma ga yaro matsala ne an gane yawwa amma in nonon ta ba zai samu matsala ba ko da ta yi azumi to ba ta da dalilin aji azumi irin matan da Allah ya yi musu ni'ima ta jiki da sauransu da ruwan nono to za ka ga su ko suna shayarwa suna iya azumi to su ba su da dalilin aji azumi ko kuma a'a akwai matsalan nonon amma ta samu wadda za ta shayar mata da yaron ko kyauta ko ta hanyar jinga to shi ma nan ba ta da dama ajiyewa dole su yi jinga nawa za ki shayar min kaza kaza kaza gwargwaro abin da suka yi yarjejeniya sai ta bata yaron in ya karba in kuma ya ki karba to shine sai a duba azumin zai kawo matsala ga nono in zai kawo sai ta ajiye in kuma azumin ba zai kawo ba sai ta yi azuminta sai ta yi to amma fa ita wa abamat ita kauli guda a mazhaba za ta hada da ciyarwa na fatar in hatta aji azumi ita al-murdi'u an gane ita an bambanta ta da mai ciki me yasa suka ce saboda ita mai ciki a matsalan na iya shahuwanta an gane zai iya shahuwan ɗayan kuma zai iya shahuwan karan kanta tunda cikin nata ne tare take da shi shi kuma wannan illan sai dai ya shafi yaron amma ita ba zai shafe ta ba don nononta ya ƙare ba za a ce ta samu wani bala'i ko wata musiba ba to shi yasa hukuncin ya zamo daban-daban can da akwai tsoro akan kanta da ɗanta to sai an ka ce rashin ciyarwan shi ya fi amma za ta rama mai ciki kenan ita kuma wannan mai shayarwa da yake tsoron ya takaita ne ga jaririn to sai aka ce ta rama kuma ta ciyar da miskini ko wani yini ta ba miskini abin da zai ce koshi adadin kwanakin da ta abin nan wanda su su abdullahi da abbas duk sun haɗe da mai ciki da mai shayarwa suka ce a su fahimtar su a ciyarwa za ta yi in dai har dalili ya bayu na aji azumi to da dama wasu malamai suna rinjayar da wannan fatawan suna ganin kuma a yi ba mata wannan fatawa yana iya kawo musu sakaci da wasa da addini eh wata koda tana yin azumin sai ta makale ai ciki gare ta ai shayarwa take sai ta ƙi nuna ba san wahala suka yi ba shi yasa malamai suka ce a ce su rama ɗin shi ya fi in kuma mai ibada ce tana kula da addini sosai ta fahimci addini to kaga ba laifi a ce mata ɗaya ta ciyar kamar irin wadda ita ko da ramadan ɗin ko ba da ramadan ɗin ba ma ta saba ma da azumin na filfilu tana yi alhabis da litinin ko waka zalika shaikhul harimu to haka an yi kiyasin tsoho wanda ya tsuha wanda ƙarfinsa ya ƙare bai iya azumi to iza aftara in ya ci abinci yut'imu zai ciyar idan mutum ya yi shekaru masu yawa ya kai manzilin da bai iya azumi to sai shari'a ta ce ya ci abincinsa kowane yini ya bada abincin miskini ɗaya to wannan ciyarwa ita an madadin azumin da bai yi ba an ce anas ɗan malik lokacin da ya tsuha abin da yake yi kenan ya tsuha bai iya azumi to kowane yini yana ba da abincin mutum ɗaya shi an ɗauke masa azumi in ya zan kwata-kwata bai iya azumi amma in ya zan wani lokaci yana iya wani lokaci bai iyawa to azumin bai faɗi a kansa ba in azumin ya zo yana iyawa ya yi in bai iyawa ya aje in lokaci a yana magana ciyarwa in lokacin da yaka iya yi ya zo shi rama wannan watan eh kamar irin wanda misali kila azumin ya zo cikin yanayin zafi ba zai iya ba amma inda a ce lokacin hunturu ne zai iya ko lokacin damana to shi irin wannan ko ya ciyar to sai ya jira wancan lokacin nashi in ya zo sai ya rama to haka shi ma suka shigar da shi ma marar lafiya shi ma hukuncin da zaka ba su kenan idan rashin lafiyar shi ya kai matakin da bai iya azumi kwata-kwata gaba ɗaya gaba ɗayan kowane lokuta bai iya azumi sai ya ciyar shi ma a madadin azumi shi ma kaga sai a yi ilhaƙin shi da tsoho amma in ya zan ciwonsa an gane yana iya ba shi dama ya azumi wani lokaci wani lokacin ne ba zai ba shi dama ya yi ba to in azumin ya zo in ya zo cikin lokacin da yake iya yin azumin to zai yi azumi in ya zo lokacin da ba zai iya azumin ba to ya ci in lokacin da yake iya yi ya zo to ya rama kama wanda an ka jaraba da matsalar rashin lafiyan kishirwa kasan akwai ciwo na kishirwa irin mutum ko minti goma bai iya yi ko ashirin bai sha ruwa ba an gane to in yanzu haka rayuwarsa take gaba ɗayan shekara kowane lokaci da lokacin zahi da lokacin damuna da lokacin hunturu to shi ma malamai suka ce ya ciyar ya aji azumin ya ciyar amma in ya za'a wannan hali ko wannan sifa sai lokacin zafi ne misali in ana zafi tunan ne rashin lafiyan kishirwan yake taso masa amma lokacin hunturu yana samun sauki to in azumin ya zo lokacin zafi to ya aji in hunturu ya zo ya biya ramadana din to haka masu sauran cututtuka irin su olsa da makamantansu in ba su iya azumi gaba ɗaya anytime kowane lokaci ba sa iyawa to sai su ciyar in kuma olsa shina ba shi dama ya yi azumi lokacin damana lokacin hunturu amma in ana zafi ne ba zai iya ba to ya ci abincin in hunturu ya zo ya rama in damana ya zo sanda wasu ba ta motsa masa saboda ana ɗan cikin yanayi na ni'ima ni'ima haka to ya rama azumin a can eh to wajibi ne a kula da waɗannan abubuwa
waɗanda ba su iya azumi
na'am kuma za su ciyarwa abinda za su ciyarwa ba su da shi eh to abinda malamai suka ce an bi su bashi eh sai su rubuta a matsayin bashi ko sun mutu to in akwai gado sai an cire in kuma har sun ka mutu ba su samu ba kuma ba su bar abinda shikenan la yakallibu Allahu nafsan illa wusaha eh, amma lokacin in babu to an bi bashi Mm, saboda haƙƙin talakawa ne ba haƙƙin Allah ba ne inda na Allah ne shi zai ce ya yafi amma wannan matsayin zakayi da miskini an ka ci ka ba kuma da ka ci az- da ka sha azumin nan to wannan abincin ya zama bashi a kanka ya fita daga cikin dukiyarka kai yanzu ba naka ba ne to shine malamai suka ce sai sanda ya samu yalwa ya biya ko bayan shekara nawa ne Mm. to sai an kula da waɗannan abubuwa ba ya kawai don kana da walsa shi kenan wai ba ka yi azumi ɗaya ka zo ka yi ta cin abinci ba an tambaye ka wai likita ya ce ba ka da lafiya eh Yau, to sai a duba in walsan nan na baka dama ka yi azumi wani yanayi cikin yanayin shekara kamar irin lokacin da ake yawan ruwa ko lokacin hunturu haka sadda walsa dai tana ɗan da ɗan dama-dama eh to sai ka mai da ramadana ɗinka kai can can ne ramadana ɗinka kai eh sadda haka iya ko ba haka ba eh to da dama suna wannan ganganci eh to haka irin waɗanda su ma azumi ya shigo cikin yanayi kamar ƙasashen da ake yawan zafi sosai irin wasu yankuna na sudan da za ka ga in aka ɗo azumi in cikin yanayi ne na zafi to waɗanda adda ma lafiya to sharaɗi ne dai dole sai ya zan babu wani aiki da za ka iya yi don in ka ce ka haɗa da wani aiki to ba za ka iya kai azumin nan ba saboda fitinar zafi yawwa to su irin su aka ce in ba su ya azumi sai su yi ta cin abincinsu don ramadana ya wuce zahiyar rage sai su rama sai su rama ramadana ɗinsu an gane? eh sai su yi ƙaza'u ma fata eh ba cewa za a yi an ɗauke musu ba ko kuma a ce a'a su yi ta yin azumin ko da za su mutu a inda tsanani ne sai a abin nan eh haka irin ma'aikatan daji misali mutum yana da shinkafa ko gero ko masara yana son ya yi girbi kuma ga ramadana ya zo kuma lokacin girbin nan ya yi in ya ce bari sai bayan sallah abincin ya lalace in kuma ya ce ya je ya yi girbin nan da azumin kuma zai ce waya zai sha wahala eh kilan ma ulsa ta ta tashi da wasu cututtuka ba nan malamai suka ce ya aji azumin ya je ya girbo abincinsa bayan sallah sai ya rama Hatta ma ni za a ji na samu ɗan fitar da muna samu.
to an ba ku Eh, eh, akwai a sheku abdullahi gwanduma ya ma yi wannan fatawa a littafinsa biya siyasat wa fatawan nawazil lalle ya kawo wannan kauli din ya ce inda ya ce sai bayan sallah ya yi girba shinkafan ko abincin zai lalace kuma in ya ce ya yi girbin kuma da azumin shi ma zai ci wuya zai sha wahala to ya ci azumi ne ya je ya girba abincinsa ka a yi asara bayan sallah sai ya rama
Malam bara ɗan mun irin aikin nan.
amma ban da irin ma'aikacin gwamnati ko 'yan kasuwa su wasa ci Masu karfin kamalan iyakar ka kai ƙarfe goma da rabi zuwa sha duk ƙar- duk ƙoƙarin ka.
ai wannan ya zama wahalar da kai ka aje azumi mana
Malam akwai jahilai da mutum a
ai karatar da su za a yi irin wannan littafin nan za ka samu sai ka ce musu da shi na bala abdullahi eh eh sai ka sai ka yi muhadara da sauransu na farko ka yi bayani akan ka ɗauko dai bayani akan hukunce hukuncen azumi da sauransu ba wai fatawan za a fara zo musu da ita ba. a fara faɗa musu matsayin azumin da sharuɗansa da dokokinsa da falalarsa da ladarsa da komai to daga ƙarshe wuraren da shari'a ta ɗan yi rangwame kan wasu abubuwa sai a biyo da su Eh, ai al'umma ah, ba ba a kawo addini da a tsananta ma mutane ba Eh, rashin karatu ne ai tun da abincin a iya asararsa to a nan sai a haƙura da azumin alamai suka ce sai a je a ɗebo abincin
ana aikin nan Hmm?
ana aikin nan da dare ko da ana iya yi da daddare ko da ana iya yi da daddare ai ba kowa ka iya aikin dare ba a karama kalla to ka gani kuma ba shine galibi ba ita shari'a tana kallon galibi algalibi wani lokaci an ka ta aikin daji to shi za a tsaya kan shi
miyagun ƙwari na haifuwa da daddare.
yauwa to ka gani mafi dai sauki dai ka je ka nemo abinka ka cire abinka ka kawo gida ba shi kenan ba koko
gwamnati da a su ba sa ciki yan boko su ba su da dama aji azumi ko 'yan makaranta Eh, su ba a ɗauke musu ba Eh, dole ne ya azumi ko da zai samu kari oba ko da za a riƙe mai albashi to shi bai da- bai da uzuri shi eh suna cike inuwa da wasu jami'o'i ke da kamshin azumi Eh.
an samu wannan matsala university a yau har da Mm.
nasare an yi yana ga mutum biyu na suka rasu lokacin da aka sa exam shin azumi to dama shi karatun boko dole ne dama Allah ya wajabta maka a ba ne ba abinci ba ne da azumi da zahi mutum nawa ya yi boko amma ba cikin rana aka jarabawa gaskiya a ai ba wannan ake kallo ba shin bokon dole ne Ai, ba dole ba Eh. kuma ai bokon ba shi ne neman abinci ba ta hanyar sai dai ne zaka nemi abinci a mutum nawa ya yi karatun sai ya kare ya anshi results yana ce yana sabi zai mutu to yana abincin nan takarda ita ce abinci ai ba na ce abinci ba to yanzu kana hada shi da wanda yake da shinkafa daji shi fa nashi hakika ne kai naka yana yiwuwa ka samu yan a, mutum nawa ya ƙara karatun babu aiki Allah ya hayya mutu
gogo Allah an yi jigira a yi komi amma to kaga kenan boko ba shine neman abinci ba a hanya ce wadda za ka iya neman abinci da ita amma shi karan kansa ba to sannan asalin abin da za ka kallo dama ba dole ba ne ba wanda ya ce sai ka yi boko na'am
Eh, bai da bambanci da ka koyi kira ka koyi kafinta ka koyi mesin da sauransu shi ma ilimi ne kamar na boko da sauransu shi ma sana'a ne shi ya ma ya zama dahira ai tunda in kai ka gama za a eh za a ba ka kasa shi kashi ne ai saboda haka su ba su da uzuri eh amma shi wannan manomi shari'a ta ce je ya noma ko ba haka ba to kaga shi shari'a ta san da shi eh amma ɗalibin ilimi ko mai shago haka wanda yana iya rufe shagonsa ko ma'aikacin gwamnati waɗanda su ba su da uzuri ba za su aje azumi ba Mm, sai dai su bar aikin su nemi wata sana'a in har aikin na hana musu su tsayar da wani rukuni cikin rukunin musulunci sai dai su bar aikin su koma su nemi wata sana'a tunda ba ya ta ɗaita ba akwai wasu ma ba su yi bakon ba kuma kaga mu da mun kai sun yi mu kuɗi ko ba gaba ka gani Allah ya zabu dace eh eh Mm. eh abincin nasa ne ba na shi biyan shi aka yi a shi bai ciki Eh, sai dai ya je ya nemi wata sana'a ko kuma ya dinga aikin dare wanda wancan ya ambata ɗazu eh shi bai ciki tunda asalin shi abincin ba nashi ba ne tunda ba nasa ba ne kuma ba nan kaɗai ne lalle an ka ce dole zai ci abinci ba sai ko ya nemi wata sana'a ko kuma ya juya eh, lokacin aiki ɗin sadda ya ka iyawa in ya sha ruwa kaga shi kenan sai ya je ya ta yi Eh, ko kuma ya canza sana'a inda sana'o'i suna da yawa Mm, dama asala ai bai kamata mutum ya zauna da sana'a guda ba dan rarraba za ka yi in wannan ta kiya sai a koma ga wannan Eh, in wannan za ta kawo ma matsala ga addininka sai ka barta ka ka riƙe waccan Eh, amma rashin dubara ne ka ce kai hanya guda ɗaya ka dogara to sanda an ka samu matsala ba a ga komai ya tsaya kenan Allah ya samu dace sai mu kwana a nan insha Allah wani sati sai a tashi wa misluhu man farrata fi qada'i ramadana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله